الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi tambaya biyu zuwa uku suna iya gabata na'am kamar kaga na'am wai misali mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu wanda dai gaya dai shi ne mace hudu idan ka yi bulaguro ko ta yi bulaguro yaya hukuncin yake misali dai a takaice ita wannan uwar gida ka yi kwana ɗaya a ɗakinta ka yi kwana ɗaya a ɗakinta sai bulaguro ya kama ka alhali kai ko ka yi rabon kwana tsakankaninsu kwana biyu biyu to idan ka dawo sai ka cike mata kwanan ta ɗaya za ka yi gaba ko kuma gaba za ka yi misali ka yi kwana ɗaya a ɗakin uwar gida sai ka yi bulaguro idan ka dawo to baya halatta ka ƙetare dole sai ka cike mata kwanan ta ɗaya sannan za ka yi gaba an gane ku wannan haƙƙi ne wanda yake nata wannan kuma shine tsantsar adalci amma kaddar cewa ka yi kwana ɗaya a ɗakinta sai ta yi bulaguro idan ta yi bulaguro ta dawo lalle ɗakinta za a je amma ba maganar cewa sai an cike mata wannan kwana ɗaya kenan a yi mata kwana uku misali da kai bula da ta yi bulaguro ta samu kamar kwana biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa sati misali idan ta dawo ba maganar sai an cike mata wancan ɗaya ta sannan kuma a mata biyu a haɗa kenan uku amma misali ka yi kwana ɗaya a ɗakinta yau sai ta yi bulaguro gobe sai ta yi bulaguro an gane ko kuma jiya ka yi kwana ɗaya a ɗakinta kenan yau sai ta yi bulaguro amma bulaguron nan da ta yi fa bulaguro ne na yini ba na kwana ba dole za ka kwana a ɗakinta amma misali da ta yi bulaguron da ta je sai ta yi kwana ɗaya sannan ta dawo kenan wannan tunda ka riga ka ƙetara dole ɗakin amarya za ka yi kwana biyu sannan kuma bakin kewayo ba maganar cewa a rama mata kwanan ta me yasa saboda ita ta yi bulaguro idan ta yi bulaguro wannan kwana ya saraya amma in kai ne kai bulaguro dole sai an cike mata iya abin da yake hakkinta sannan a yi gaba a shi ne malamai suke cewa ba a ramuwar kwana kenan a inda ita ta yi bulaguro ko ta yi wani fushi wanda yake nata na musamman kenan wannan haƙƙinta ya tsiraya a kanka waishin ya halatta mace ta yi wato arwalla idan ta yi kunshi wanda yake na iskot idan lokacin sallah ya yi ta yi sallah da wannan kunshi sai dai in ya kasance kafin ta sanya iskot in ta yi arwalla arwalla cikakka wannan sanya iskot ba zai warware mata ba arwalla amma bayan ta sanya iskot ta zo ta ce da shi za ta yi arwalla wannan baya halatta domin ta bar lam'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sahabi ya yi arwalla wani wuri wanda yake kaɗan daga cikin diddigensa ruwa bai haɗa shi ba manzon Allah sai yake cewa wailul lil aqabi minan nar akwai kuma hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga lam'a a jikin wani sahabi da ya arwalla bai kyautata arwalla ba manzon Allah ya ce masa maza ya je ya sake kyautata arwalla ya yi sallah don haka shi kuma iskot lam'a ce abu ne wanda ba zai bari ba ruwa ya shiga karkashin sa kenan a nan abin da muke so mu gane sai dai kafin ta yi kumshin ma'ana kafin ta sanya iskot din ta yi arwalla cikakka to wannan ba laifi ko da ta sanya iskot ta sanya lalle za ta iya yin sallah da wannan kinta yake cewa
bayan ta sa skwaci bayan ta arolar ta sa skwaci ta yi lalle yanzu ta zo a cewa arolar ta ta warware tana iya sakewa yin arolar ta ya wuce ya wanda wanda ke shafa ba maganar shafa akan iskot shafa ana yin ta akan suseti ko akan kofi amma maganar shafa akan iskot ba ta taso ba wannan tambayar ban gane ta wuri sai dai daga baya na'am idan mutum ya yi tafiya sai ya kwana ɗaya a ɗakin wata mace bayan ya yi kwana hudu ko biyar ko zuwa sati sai ya dawo to mafi akasari a al'adun mata sukan cewa gaba za ka yi ba za ka sake dawa amma su mafi akasari al'adun mata akan
to ba maganar al'adun mata ba ake maganar shari'a wai a al'adun mata idan mutum ya yi kwana misali kace kwana nawa Eh, abin da ya sa na ka al'ada eh su ko da rajajeniya kuka yi da su hakan za a tafi kamar kaka kake ni ban gane ba kamar misali ne misali eh sai ka fita mutum ne yake da mata biyu uwar gida da amarya to kamar kaka sai kai kwana ɗaya a nan ɗakin eh sai ka fita kai tafiya kai kwana eh, uku eh.
sai ka dawo eh kawai dole gaba za ka yi ba maganar a cike mata haka ita su ma a wacce in ta zo eh su a al'adar su haka ne to a shari'a kuma ba haka bane ba An gane ko? a shari'a ba haka bane dole sai an cike mata haƙƙinta ne kai ne kai bulaguran ba ita bane ba ta yi kenan dole sai an cike mata haƙƙinta na kwana sannan a yi gaba wannan shine ka'ida kuma da yin kwana guda guda ne
in kwana guda guda ne to ai kuma daman shi kwana babu rabin shi
kuma na ko babbar fatawa a dan wajen gaskiya
e kwarai mafi yawa mutane akan haka suka zauna sai su ce wai ai ba a ramuwar kwana a inda ba a ramuwar kwana idan ita ce ta yi bulaguro amma in kai ne kai bulaguro dole a rama mata iya abin da yake haƙƙinta misali in kwana biyu biyu kake yi ko kwana uku uku ko hudu ko abin da yake sama da haka idan sun yarda sun amince darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu zaka mun tsaya ƙarshen wato babi na 48 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 49 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wafin riƙabi wal gharimina wa fi sabilillah. Malam ya ɗan ciro mahallu shahid ma'ana ɗan wurin da yake da bukata a ƙarƙashin wannan aya. Wanda ita ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jimulce mana fuskoki takwas wanda ke halatta a sarrafa dukiyar zakka kamar yadda ayar ke cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ke cewa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim to shine anan malam ya ciro cewa wa fir riqabi Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa na halatta a sarrafa dukiyar zakka game da bayi ma'ana a sayo bayi a entas domin lafazin arriqab jam'i ne na raqaba idan aka ce arraqaba ma'ana bawa kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa falaqata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba sai ya ce walgarimina wato da waɗanda suke mabasta lafazin walgarimin jam'i ne na gharim idan aka ce gharim mutumin da nauyin bashi yake kan shi in ma bashi na jama'a da ka ɗauka akan larura ta rayuwa amma ba bashi ba wani wauta domin bashi kala biyu ne akwai wanda larura ce take fakar da mutum dole bayan da za a yi sai ya ci bashi akwai wanda kuma bashi ne na wauta baka rasa ci baka rasa sha baka rasa sutura ba kawai haka dan wauta mutum sai je ya dau bashi so yake shi sai yayi rayuwa wadda take ta jin daɗi to wannan ba a kiran shi algarin me yasa saboda kasancewar wannan ba za a dauki dukiyar zakka a bashi ya biya bashi me yasa saboda akan wauta ya ci bashi an gane ko kuma anan lafazin walgarimi wanda ya dau nauyin kashe wata wuta kamar misali jama'a ne suke rikici tsakaninsu an kashe wani domin ka kashe wannan rigima sai ka ce ka ɗau nauyin diya kai za ka biya kuma alhali ba ka da halin biya wannan diya ita ku diya dama ana haɗa ta ne a tsawon shekara uku to wannan ya halat wato wato shine kamar lokacin da mutum ya ɗauki nauyin kashe wata wuta ma'ana jama'a sun yi rikici tsakankaninsu har an samu kisan kai ko abin da yake koma bayan kisan kai sai ka ɗau nauyin cewa wannan diya kai za ka biya alhali ba ka da halin da za ka biya wannan diya to anan ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a baka domin ka biya wannan nauyi da ka ɗora ma kanka domin abin da ake kiran tara a yare wanda yake na larabci shine garama an gane ku kandiya kan komai wannan shi ma za a iya daukan wani bangare na dukiyar zakka a bashi ko kuma kasancewar irin rigima da take kasancewa ta dukiya tsakanin jama'a wanda rigimar ta ce ta cinyewa don ka kashe wuta sai ka ɗaurin cewa ka biya to ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a baka to shine a nan ubangiji ta'ala yake cewa walgarimina da waɗanda suke mabasta an gane ko mabasta a yaren hausa kenan jama'a waɗanda ake bin su bashi ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a basu sai ya ce wa fi sabilillahi hakanan ana sarrafa dukiyar zakka a hanya wadda take ta ɗaukaka addinin Allah hanya ta ɗaukaka addinin Allah za mu ga menene ake nihi da wafi sabilillahi tafsirin shi daga wanda suke magabatan kwarai wa yuzkaru an ibn abbas radiyallahu anhuma yu'tiku min zakati malihi wa yu'ti fil hajj wato an ambata daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisi ne wanda ke cikin kitabul amwal wato riwaya ta mujahid daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda abdullahi dan abbas ke cewa mutum zai iya yanta bayi daga cikin zakar dukiyar shi misali kai ne lokacin da ka ji mulci dukiyarka sai ka ga cewa iya gwalgwadon abin da ya kama na zakka za ka fitar da miliyan biyar ma'ana a iya duka abin da ka mallaka gwalgwadon iya haƙƙin allah miliyan biyar to kana da bayi wanda kaddar cewa wannan bawa zai yi miliyan ɗaya waɗannan bayi za su yi jika ɗari biyar biyar to a nan za ka iya buga kuɗin da za ka ware na zakka akan bayin da za ka yanta ma'ana wannan yanta bayi da kai sun tsaya matsayin su ne zakkarka shi ne ya ce yi utiku min zakati malihi mutum zai iya yanta bayi daga cikin zakkar wato dukiyarsa sai ya ce wa yu'di fil hajji sannan kuma zai iya bada zakar shi ga wasu jama'a domin su je su yi hajji amma a nan malamai suka ce jama'ar da ba su taɓa yi ba za a iya ɗaukan dukiyar zakka a ba su su je su yi hajji domin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi ma ya tabbatar da cewa hajji tana daga karkashin wafi sabilillahi shine ce wa qala al-hasan yani huwa ibn abi al-hasan al-basri in ishtara abahu min az-zakati jaza wa yu'ti fil mujahidin wallazi lam yakhruj al-hasan ibn abi al-hasan al-basri Allah ya ji kansa yake cewa idan mutum ya ware dukiyar zakka ya sayo mahaifinsa da ke hannun wasu yana bauta shine yace jaza wannan zakka ta yi tare da cewa malamai suka ce maganar ya sayo mahaifinsa wannan bai ma dace ba a ce a cikin dukiyar zakka mutum zai ɗauka ya bada tacacciyar dukiyarka za ka fitar da ita ko ta kai miliyan nawa idan mahaifinka yana bauta a hannun wasu ka je ka sayo ka 'yanta shi an gane ku saboda malamai suka ce a nan idan ka sayo mahaifinka daga cikin dukiyar zakka ka yanta kenan kasancewar a nan wani abu ne wanda yake na tilas akan kai riga ya dawo gare ka to don haka dai wannan dai dalili ne wanda yake nuna cewa ba bambanci tsakanin mahaifinka da wani wanda yake bauta a hannun wasu zaka iya zuba kuɗi ka sayo shi ka yanta shi daga cikin dukiyar zakka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi nan ne yake nuna mana cewa ɗa yakan iya yin wani abin a zo a gani game da haƙƙin mahaifinsa wanda ke kan shi domin manzon Allah yake cewa bayan da za a yi ɗa ya sakauta ma mahaifinsa sai a lokacin da ya samu mahaifinsa ko mahaifiyarsa na bauta a hannun wasu jama'a ya zuba dukiya ya sayo mahaifin nasa ya 'yanta to a nan ne ya ɗan biya wani kaɗan daga cikin haƙƙin da yake kan shi don da za ka shekarar dubu kana ma mahaifanka hidima a cikin haƙƙi ɗari nasu daidai da haƙƙi ɗaya baka biya ba to don haka kuma ƙa'ida ce duk lokacin da mutum ya sayi mahaifinsa da zaran an kashe ciniki shikenan ya yantu ba sai ka ce ka yanta shi ba shine sai ya ce wa yu'di fil mujahidina mutum zai iya ɗaukan dukiya ta zakka ya bada ta ga mayaka bada ta ga mayaka in ma a saya musu dawakai ko kuma mu ce abin hawa ko kuma kasancewar makamai waɗanda suke na yaƙi ko kuma guziri wanda za su fita fagen daga da shi ko kuma waɗanda za su bar ma iyalinsu wannan shine abu na farko wanda zai karɓa faɗar wa fi sabilillahi wa fi sabilillahi shine jihadi don haka za a ware dukiya mai yawa a bada ta akan ɗaukaka addinin Allah idan aka ce al-jihad asali dai a yare wanda yake na larauci ma'akuzin ne min aljihad idan aka ce aljihad shine at-ta'abu wal mashaqqa ma'ana wahala da gajiya don haka duk wani abu wanda yake na ɗaukaka addinin Allah an gane ku duk wani abu wanda yake na ɗaukaka addinin Allah ya halatta a ɗau dukiyar zakka a sarrafa ta akan wannan fuska misali kasancewar gina makarantu gina wurare waɗanda suke misali kamar irin su gidajen baki da wasu sauransu waɗanda suke misali na ɗaukaka addinin Allah wannan duka ya halatta a sarrafa dukiyar zakka to illa kasancewar wa fi sabilillahi abu na farko wanda zai iya karɓa wannan suna shine yaki domin ɗaukaka addinin Allah sayan makamai da ba waɗanda suke sojojin musulunci a basu guzurin da za su fita da shi ko wanda za su bar ma iyalinsu shine sai ya ce wallazi lam yahuj hakanan mutumin da bai taɓa yin hajji ba za a ɗau dukiyar zakka a biya masa domin ya je ya yi hajji sun matala inna masadaqatu lil fuqara'i al'aya sannan alhassan sai ya karanta wannan aya faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna masadaqatu lil fuqara'i ubangiji ta'ala ya ce ku sani kadai ita dukiyar zakka ana sarrafa ta a farko ga talakawa idan aka ce talaka shine mutumin da yana da 'yar sana'a yana da abin juyawa illa kasancewar sana'a shi kuma ba ta wadata shi dangane da daukan ɗawainiya ta rayuwa in ma za ka same shi ma'aikaci ne na gwamnati amma albashin shi bai wadata shi idan ya dau albashi karshen wannan wata kafin sha biyar da wata ya fara cin bashi ko kuma za ka gani yana da sana'a da kaya a gaban shi to amma waɗannan kaya inda a ce zai sanya su gaba to bayan da za a yi su kai wani lokaci zai iya gamawa da su ana samu dai a ɗan biya bukatu amma ba sa wadata to wannan shine ake kira da talaka wanda ya cancanta a ɗauki dukiyar zakka a bashi ubangiji ta'ala sai yake cewa wal masakini wato da miskinai idan aka ce miskini shine mutumin da bai mallaki ba abincin yini wanda sai ya kewaya ya kewaya sannan ya dan samu abin da zai ci ubangiji ta'ala ya ce su ma ana ɗaukan dukiyar zakka a basu sai ya ce wal amilina alaiha sannan da waɗanda suke masu aiki akan dukiyar zakka su wane ne masu aiki akan dukiyar zakka mutumin da ka wakilta shi domin ya lissafa maka dukiyarka iya gwargwadon menene ya cancanta na zakka a cikinta wannan sunan shi al'amil wannan koda mawadaci ne koda shi ne mai kudin gari to anan yana da haƙƙi a ɗauka a bashi ba an bashi bane a matsayin talaka a'a an bashi a matsayin ma'aikaci ne akan dukiyar zakka menene hikima a nan zai tsaya ya yi aiki don Allah sannan kuma kasancewar a nan an ba shi haƙƙin ido yana daga cikin al'amili na alaiha wanda shugaba yake wakilta su in an kawo dukiyar zakka za a tara ta a wurinsu su za su kula da ita wannan waɗanda za su tara dukiyar zakka su ma ya cancanta a ɗauki wani abu a basu yana daga cikin al'amilu na alaiha wanda shugaba yake wakilta su su ne za su bi talakawa su ba su wannan dukiyar zakka su ma wannan ya cancanta a basu ko da mawadata ne shi ne sai ya ce wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda suke abin lallasar mazukata misali kafirai ne waɗanda suke sababbin musulunta waɗanda ba su nutsu ba a cikin musulunci to wannan za a ɗauki dukiyar zakka a basu domin a lallashi zuciyarsu domin wannan dukiya za ta ƙara kwantar da hankalinsu da tabbatar da su a cikin musulunci ko kuma kafiran da ake kwaɗayin su musulunta za a iya ɗaukan dukiyar zakka ana bibiyar su ana basu kwaɗan wannan dukiya da ake basu sai ya kai su zuwa ga musulunta sai yake cewa wafin riƙabi sannan ana sarrafa dukiya game da bayi ma'ana a zuba kuɗi a sayo bayi a 'yantar da su sai yake cewa walgarimina da waɗanda suke kuma mabasta ma'ana mutanen da bashi ya lauce su ma za a ɗauka a biya musu sai ce wa fi sabilillahi haka nan hanya ta ɗaukaka addinin Allah shine jihadi shine a nan shi alhassan sai ya ce wallazi lam yahud haka nan mutumin da bai yi hajji ba shi ma za a iya ɗaukan dukiyar zakka a biya masa je sai wai na cikon takwas ubangiji ta'ala ya ce wa bin sabili da bako wanda yake dan wucewa wanda guzurinsa ya yanke ko da shine mai kuɗin garinsu to wannan ya halatta a ɗauki dukiyar zakka a bashi malamai suka ce amma da sharaɗin idan bai samu ba wanda zai ramta masa a inda guzurinsa ya yanki za a iya ɗaukan dukiyar zakka a bashi sai ce fi ayi ha a abaita a a kowace fuska daga cikin fuskokin nan guda takwas ka ɗauki dukiyar zakkarka ka bada ya ce ta yi in ma talakawa ko miskinai ko waɗanda suke masu aiki akan dukiyar zakkar ko kuma waɗanda suke kafirai abin lallasan mazukata ko kuma ka zuba dukiyar ka sayo bayi ka yanta ko kuma waɗanda ake bin su bashi aka biya musu ko kuma aka zuba dukiyar aka sayi makamai waɗanda suke na yaƙi aka taimaka ma mayaka ko kuma bako wanda yake ɗan wucewa ka dunkule gaba ɗaya ka bashi wanda guzurin su ya yanke duk fuska ɗaya daga cikin fuskokin nan idan ka sarrafa dukiyar zakar ka ta yi وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا اهتبس أدراعه في سبيل الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle shi Khalid ibn walid wato ya tsida sulkensa wato domin yin amfani da su a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah maimakon iya abin da ya zama wajibi a kan shi na dukiyar zakka kamar yadda za mu iske hadisin a cikin wannan babi. an gane ku shi Khalid ibn al-Walid da ya lissafa dukiyar shi ga iya abin da ya kama na zakka to yana da sulke na yaki sun wuce a lissafa sai ya buga waɗannan kudaden zakka akan waɗannan sulke akan an tanade su domin jihadi su ne a matsayin zakkar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da shi akan haka shine yace inna khalidan lalle khalid ibn walid ihtabasa adra'ahu fi sabilillah wato ya tsida sirkensa domin yaki na ɗaukaka addinin Allah lafazin adra jam'i ne na dir idan aka ce addir wato shine silke wanda yake na yaki shi silke na yaki ma'ana riga ce wadda take ta karfi wadda Allah ya karantar da bawansa annabi Dawud alaihi salam ubangiji ta'ala yake ce masa ani'mal sabighatin wa qaddir fi sar wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir ko kuma can da ubangiji ta'ala ke cewa wa allamna hu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka koya ma annabi dawud wato san'ata labusin shine kera silke na yaki lituhsinakum min ba'sikum domin wannan silke ya kare ku da izinin Allah game da makamin abokan gaba zobe ne ake yin su kankana sannan sai a sarka su juna da juna ubangiji ta'ala ya ce ya daidaita a wajen zoben kar ya yi mai faɗi kuma kar ya yi wanda yake kuntatacce wanda rigar ba za ta iya budewa kenan ya yi daidai wanda tsinin kibiya ko tsinin mashi ko saran takobi ba zai iya keta shi ba shine Allah ya ce wa qaddir fistar to shine anan Khalid ya sulken shi na yaki yana da sulke sun wuce a lissafa da ya lissafa dukiyar zakka shi sai ya sanya cewa waɗannan sulke shine matsayin iya gurgudan abin da yake zakka kenan sai ya tsaida su akan matsayin yaki na fi sabilillah sai ya ce wa yuzkaru an abilas radiyallahu anhu hamala nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala iblis sadaqati lil hajj wato an ambata hadisi daga abilas ya shahar da wannan alkunya amma sunansa shine ziyad a wata faɗa suka ce abdullahi ibnu anama shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan raƙumma waɗanda suke na zakka domin mu je mu haji manzon Allah ya dora su akan raƙumma na zakka domin su je su yi haji wannan me yake tabbatarwa shine halaccin ashe dukiyar zakka za a iya jimulce ta a ba mutum domin ya je ya haji قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو هو عبد الله بن زكوان عن عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد اهتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج قدرت عن الأعرج مثله wato abu huraira Allah ikara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni dangane da aje a karɓo dukiyar zakka wane ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta shine umar ɗan khattab nan za mu ɗau darasi shine halaccin shugaba ya wakilta wasu ma'aikata nashi da sunan cewa su bi mawadata su tattaro dukiyar zakka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke haka don haka a nan wanda aka hura aka ce ya je ya karɓo zakka a wajen waɗannan mutane shine umar Allah ya ƙara masa yadda fakila umar yake cewa mana abnu jamil da ya zo sai yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi na je wajen ibnu jamil na ce kai ka turo ni da sunan ya hada dukiyar zakka ya bani amma yaki sai ce wa Khalid ibn al-Walid shi ma Khalid ibn al-Walid dide da dala bai bani ba wa abbas ibn abdul muttalib yace haka nan ammin ka abdullahi dan wannan al abbas ibn abdul muttalib shi ma yaki a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan mimbari domin ya faɗakar da sahabbai suwa suke da uzuri a cikin waɗanda suka hana kuma wane ne ba shi da uzuri an gane ko kasancewar a nan duk lokacin da za a zo da wata magana to in har akwai wani duhu da rashin haske a cikin maganar to ya dace a matsayinka na shugaba ka tashi ka bayyana ma jama'a shi ya tura umar domin ya karɓo zakka gaba ɗayansu kuma kowa ya ki badawa to amma umar bai san ba menene makasudin abin da yasa suka hana kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san suwa suke da uzuri kuma suwa ne ne ba su da uzuri shine manzon Allah sai yake cewa ma yanki mubnu jamilin illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu yake cewa shi ibnu jamil ba komai ya kai shi ba yake kyamar ya dau wani abu daga cikin abin da ya mallaka na dukiya ya bada na zakka yace illa annahu kana faqira sai dan kasancewar ai da talaka ne matsiyaci ne dala bayya fa aghnahu Allah wa rasuluhu ubangiji ta'ala ya wadatar da shi manzansa kuma ya zame masa sababi a nan an yi adafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan ubangiji tabaraka wa ta'ala kar ka fahimci cewa yanda Allah yake wadatar da bayansa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana iya wadatar da bawa wadatar da bawa abu ne wanda ke hannun Allah a nan kasancewar an yi adafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne sababi dangane da shigar ibn jamil wato ga musulunci don haka sai aka wayi gari da yana talaka sai ya zama mawadaci a sanadiyar abinda Allah ya halitta ma al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wato na ganima ta yaki ta wannan hanya ibn jamil ya samu dukiya da talaka ne Allah ya azurta shi da musulunci a sanadiyar turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yaƙi tare da shi an samu dukiya an samu ganima ya zama mawadaci kuma an tura ya bada zakka ya ce shi ba zai bada ba wanda a farko ya bayyana nau'i wanda yake na munafirci amma daga baya ya tuba ya kyautata musuluncinsa shi ne manzon Allah ya ce ma yanki mugun jamilin yace ba komai bai sanya ibnu jamil yake kyamar ya dau wani abu na zakka ya bada illa annahu kana fakira sai dan kasancewar dadi shi talaka ne fa aganahu Allah ubangiji ta'ala ya wadatar da shi wa rasuluhu manzon sai zame masa sababi sai yace wa amma Khalid sanide shi Khalid ibn al-Walid manzo Allah yace fa innakum tazlimuna Khalidan yace ku kuna zaluntar Khalid kun ce ya ki bada zakka manzon Allah ya ce kad hitabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah ya tsaida dukkan iya abin da ya mallaka na sulki na yaki kuma ya tanade shi saboda yaki dan ɗaukaka addinin Allah wanda daman a cikin kumandodin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Khalid yana daga cikin waɗanda suke na farko irin su Amr ibn al-As to don haka ya mallaki kayan yaki waɗanda sun wuce a lissafa to waɗannan silke sai ya tseda su a matsayin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah iya abin da ya kama na zakka a cikin dukiyar shi sai ya buga su a ɓangaren wannan silke da ya tseda su har akai lokacin da kenan zai biya iya gwargwadon waɗannan silke kamar misali kaddar cewa yana da silke na miliyan goma to waɗannan silke gaba ɗaya sai ya tseda su a matsayin cewa kaya ne na jihadi shi kuma a duk shekara misali idan ya lissafa dukiyar shi zai fitar da kamar miliyan ɗaya a matsayin zakka to wannan miliyan ɗaya sai sanya ta a matsayin silke kenan zai kwashe kusan shekara goma waɗannan silke kafin ya biya abin da yake hakkinsu daga cikin abin da yake zakka to shine a nan manzon Allah ya ba shi iya ga uzurinsa sai ya ce wa ammal abbas ibn abdul muttalib kusan da cewa amina al abbas ibn abdul muttalib sai ce fa'ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahiya alaihi sadakatun manzon Allah ya ce wannan zakka ce a kan shi ma'ana wanda ya zama tilas ya bada wa misluha ma'aha kuma da kwatancinta tare da ita a nan malamai suka ce a nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya limka masa riɓi biyu me yasa saboda karamci da matsayinsa ma'ana matsayinsa matsayi ne wanda yake maɗaukaki don ya bambanta kenan da sauran jama'a ko kuma kasancewar a nan kamar yadda ya gabata a darasinmu na turmizi ana cikin bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi zakka ta shekara biyu daga cikin dukiyar wato al-Abbas ibn Abdul Muttalib kenan lokacin da aka je a amsu su ba su san da cewa tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi zakkar wannan shekara da shekara ta badi to shine anan manzon Allah yake cewa fa innaha alaihi sadaqa wa mithluha ma'aha wato zakka ce wadda ta zama wajibi a kansa kuma da kwatancinta ma'ana tuntuna an karbi zakka ta shekaru biyu a wajensa wasu malamai suka ce a nan abin da ake nihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ɗau nauyin wato biya ma al'abbas ibn abdul muttalib ma'ana zai fitan masa da zakka ta shekara biyu saboda ka'ida shi dan uwan uba matsayin uba yake saboda shi al'abbas wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to a cikin waɗannan mutane uku gaba ɗaya biyun nan suna da uzuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana iya menene hanzarinsu amma shi wannan ibn jamil manzon Allah ya nuna cewa ba uzurin da ya hana shi ya hudda zakka illa kasancewar ruwa kawai daman dai talaka ne amma Allah ya wadatar da shi kenan yake ganin kamar karfinsa ne ko dubararsa ne ya tara masa wannan dukiya a nan malam ya shigo da wannan hadisi me yake nihi kasancewar a nan ashe dukiyar zakka za a iya sarrafa ta akan yaki na ɗaukaka addinin Allah kamar yadda Allah ya ce wa fi sabilillahi kamar yadda shi a nan Khalid ibn walid silken shi na yaki shine ya buga shi a matsayin kenan iya abin da ya cancanta akan shi na zakka shine a nan malam yake cewa taba'ahu ibnu abi dinar wato ibn abis zinad ya ma shu'aib ibn abi hamza mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga mahaifinsa ibn ishaq shi kuma daga abis zinad menene lafazin sai ya ce hiya alaihi ma'ana zakka ce wadda ta zama wajibi a kan shi sai ce wa mithluha ma'aha da kwatancinta tare da cewa riwaya ta al-imamu muslim cewa hiya alayya manzon Allah ya ce wannan zakka ta Abbas wato a kaina take an gane kun sai ce wa misluha ma'aha wato da kwatancin ta kenan ni ne zan biya masa wannan zakka domin shi al-Abbas matsayin mahaifi na yake duk wani abu wanda yake kan mahaifi kwada zai iya daukewa dan uwan uba matsayin uba yake a takaice shi wannan hadisi kenan abin da yake nuna mana halaccin mutum ya fitar da zakka kenan domin a sayi bayi a 'yan tasu ko kuma a sarrafa ta akan sayan makamai waɗanda suke na yaƙi na ɗaukaka addinin Allah akan wannan hadisi na Khalid wasu malamai suka tafi akan cewa ashe mutum zai iya ba da kadara a matsayin zakkar shi maimakon ya ɗauki kuɗi gangariya ya bada illa kasancewar malamai ba su yarda ba akan haka domin babu huska wadda za ta nuna halaccin haka shi ma wannan silke ne waɗanda suke na yaƙi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan haka inda za a buɗe irin wannan hanya za ka samu da yawa daga cikin masu kuɗi waɗanda ba sa tsoron Allah wanda in sun lissafa dukiyar zakka kaddar cewa miliyan biyar ce zai bada daga cikin dukiyar shi iya abin da yake na zakka sai ya diba wasu kaya waɗanda sun yi tsawa shekara da shekaru sun kasa sayuwa wannan kuɗi ya maida su cikin asusun shi ya ce waɗannan kaya su ne zai bada a matsayin zakka irin haka duka za ta iya yiwuwa to don haka malamai suka tafi akan cewa zakkar kuɗi dole mutum ya ɗauki kuɗi ya bada ta kayan gona dole ka ɗauki abincin ka bada sai dai in shi malamin da zai karɓi zakka ya ce bai buƙatar kayan gonar kuɗi yake buƙata domin kuɗin za su fi amfanar talakawa akwai inda za a sarrafa su an gane in kana da halin bada kuɗin sai ka bada ko dabobi ne dole za ka bada dabba sai dai in shi malamin zakkar ya ce kaza nake buƙata shi kuma mai dukiyar ya amince don haka kuma wannan hadisi malamai suke cewa akwai halaccin duk mutumin da ya hana abu wanda yake na wajibi na tilas a kan shi kenan a nan ba laifi za a iya maganar shi ko da bayan idan shi kuma wannan ba a yi da shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yace cewa ibnu jamil bai kyamaci ba daukan wani abu ya bada a matsayin zakka sai dan talakka ne ubangiji ta'ala wato ya wadatar da shi kuma a nan ana buƙatar kenan shugaba ya zamanto talakawansa masu uzuri ya bayyana musu ya bayyana ma jama'a uzurinsu waɗanda kasancewar kuma ba su da uzuri a fito a bayyana ma jama'a ga iya abin da yake halinsu babu listi ifafi anil mas'ala wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wajaucin kamewa game da roko ma'ana dole ne musulmi ya kame kansa dangane da maula idan aka ce almas'ala shine imma maula ko kuma bara me ake cewa maula shine mutum kawai sai ya fito ya kewaya wajen wane ya je ya roke shi ya je wajen wane ya roke shi ko kuma ya zaman tubara kamar yadda jama'a wasu suka maida ta a matsayin sana'a tare da cewa suna da karfin da za su je su nema to wannan yana nuna mana a shi wajibi ne mumini ya kame kansa dangane da roko قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس بن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أودي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيهتدب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا هشام هو ابن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بخزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خدرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليؤديه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذ فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي wato abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke cewa anna nasan min al-ansar wasu mutane daga cikin mutanen madina sa'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sun je sun roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na dukiya fa'aqahum kai tsaye manzon Allah ya ɗauka ya ba su sun masa'alu sannan suka koma roƙon shi karo na biyu fa a'tahu manzon Allah ya koma dauka ya basu thumma sa'alu sannan suka sake roƙon shi karo na uku fa a'tahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka ya basu hatta nafi da ma inda har sai da aka kai abin da ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dukiya gaba ɗaya ya kare me za mu iya fa'idanta a nan shine karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka ake buƙatar mawadaci ya yi koyi da shi maimaita roƙon mai roƙo kar ya sanya ka kosa nan da suka tambaye shi a farko manzon Allah ya ɗauka ya basu suka sake roƙon shi manzon Allah ya ɗauka ya basu suka sake roƙon shi karo na uku amma bai kosa ba ya ɗauka ya basu sai da aka kai ya kakkaɓe duk abin da yake hannunsa ya basu amma wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan amma kai ba a ce baka kakkabe hannunka ka ba mutane an gane ko hani ne daga Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala yake cewa wa in ma tu'ridanna anhu mubtigha rahmatin min rabbika tarjuha wa qul lahum qawlan maysura ولا تجعل يدك مغلولة إلى أنكك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ubangiji ta'ala ya ce karka shimfiɗa hannunka a wajen kyauta matukar shimfiɗawa ma'ana duk abin da ka samu ka kakkaɓe ka ba jama'a idan ka kakkaɓe ka ba jama'a yaya ƙarshen al'amarin zai kasance kai za ka bi jama'a kuma kana musu roƙo to don haka a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi ya sha bamban da namu gaba ɗaya abin da yake wajensa manzon Allah ya karkaɗe ya ba saboda shi manzon Allah Allah ya azurta shi da haƙuri sama da yadda ya azurta mu faƙala sai manzon Allah ya ce da su ma ya kunu indi min khairin manzon Allah ya ce babu wata dukiya a waje na lafazin khair a nan abin da ake nihi ita ce dukiya kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin da can fada sare yace wa innahu li hubbil khairi la shadid abinda ake nuni da alkhair anan dukiya shine anan manzon Allah yace ma yakunu indi min khairi babu wata dukiya a wajena falan addakhirahu ankum manzon Allah yace da zan dakace ta naki dauka na baku an gane ku ma'ana manzon Allah yana bayyana musu cewa duk wani abin da ke wajensa wanda zai iya ɗauka ya ba su tuntun ya ɗauka ya ba su babu daidai da dala a wajensa wanda zai ajiye a yanzu manzon Allah sai ce wa man yasta'afif amma kusan da cewa fa duk mutumin da ya nemi kame kanshi yu'iffahu Allah ubangiji ta'ala zai azurta shi da kamewa in ka nemi ka kame kanka dangane da abin da ke hannun mutane to ubangiji ta'ala zai azurta ka da kamewa sai ce wa man yastagni duk wanda ya nemi wadatuwa dangane da abin da ke hannun jama'a yughnihillah ubangiji ta'ala zai wadatar da shi an gane wadata ta hakika ko ita ce wadata ta zuciya sai ce wa man yatasabbar duk mutumin da ya kallafa ma kansa daukan hakuri yusabbihullah ubangiji ta'ala zai azurta shi da daukan hakuri sai ce wa ma'udiya ahadun aba'an khairan wa ausa amina sabr manzon Allah ya ce babu mutum daya wanda aka taba masa kyauta kyauta wadda take fiyayya mafi yalwa manzon Allah ya ce sama da daukan hakuri daukan hakuri babu kyautar da ta wuce shi duk mutumin da Allah ya azarta shi da daukan hakuri akan dukkan wani tsanance tsanance da duk wani kangi wanda yake na rayuwa to wannan ubangiji ta'ala ya ba shi taska taska da ba ta karewa saboda sakamakon mai daukan hakuri a gobe kiyama ya fifici kowa kowa ana lissafa masa gwargwadon aikin da ya biya shi a gobe kiyama amma mutumin da ya dau hakuri ana cika mai sakamakon lada ba tare da lissafi ba kawai za a yi ta hira masa a yi ta tura masa kamar yadda Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab dan haka manzon Allah anan yace wa ma udiya ahadun aba'an mutum ɗaya ba a taɓa masa kyauta kyauta khairan wadda take fiyayya wa ausa'a mafi yalwa manzon Allah ya ce mina sabari sama da ɗaukan hakuri kaga kenan a nan menene malam yasa ya shigo da wannan hadisi iya abin da ake bukata mumini ya nemi kame kansa yana daga cikin hanyoyi wanda yake na kame kai mutum ya nemi sana'a wanda zai kare mutuncinsa ya biya bukatunsa waɗanda suke na rayuwa idan ka nemi sana'a domin ka kame kanka to Allah zai azurta ka da kamewa ubangiji ta'ala zai sanya albarka a cikin wannan sana'a ta ka ko mun kankantar ta zaka ga cewa ta wadace ka kuma ba za ka ringa hangen abin da ke hannun mutane balantana ka gune musu a wannan riwaya ta biyu abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa a nan malamai suka ce halaccin mutum ya yi rantsuwa akan wani labari da yake nihi ya bada labarin da baka kokonto game da gaskiyar shi menene hikima a nan don ka karfafa labari ga wanda yake wanda mai sauraro ma'ana wanda kake faɗa masa shine manzon Allah ya ce na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la an ya akuza ahadukum hablahu manzon Allah ya ce ɗayan ku da zai ɗau igiyarsa fa ya hatadi ba ya je ya yi itace ya ɗuro a gadon bayansa an gane ko ma'ana ɗayan ku ya ɗau igiya ya je kan duwalwatsai ko mu ce ya je bayan gari ya saro itace ya duro a gadon bayansa manzon Allah ya ce khairul lahu ya ce wallahi shi ya fiye masa alkhairi min an ya a ciyar rajulan fa yas'alahu da zai je wajen wani mutum ya masa maula a adahu aw mana'ahu ya bashi ko ya hana shi ka je ka yo itace ka lauto a gadon bayanka ka zo ka saida dan abin da ka samu ka biya bukatun ka manzon Allah ya ce shi ya fi ka je ka yi ilmuriya a dauka a baka ko a hana ka a wannan riwaya ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ayya akhuza ahadukum hablahu dayan ku da zai dau igiyar sa fa ya atiya bi huzmatil haqab ya je ya zo da kan ici kan itace manzon Allah ya ce ala zaharihi kuma a gadan bayan sa ba ma wai ka lauto a kan jiki ba ka ɗuro a gadon bayanka fayabi a ha manzon Allah ya ce ya zo ya sai da kan iccen faya kuffa Allah biha wajhahu Allah ya kame masa fuskarsa ma'ana wato ya kame masa mutuncinsa an gane ko wai ma'ana ubangiji ta'ala ya kame masa fuskarsa ma'ana mutuncinsa ya tsara mutuncinsa a wajen jama'a shine yake cewa khairul lahu shine yafi masa alkhairi min an yas'ala nasa da zai je ya roki jama'a ya musu maula a adauhu aw mana'u su bashi ko su hana shi a ƙarƙashin waɗannan hadisai biyu za mu fa'idanci cewa ashe shi musulunci bai gaji zaman banza ba addini ne wanda yake na niyya da ƙoƙari kowa so ake ya kawo iya gwargwadon ƙoƙarinsa domin ci gaban al'umma a nan malamai suka ce komun kaskancin sana'a komun wahalar da mutum zai haɗu da ita wallahi ta fi maula komun kaskancin sana'a ka je ka yi ka samu ɗan abin da za ka biya buƙatar ka yafi ka zo ka bi mutane kana roƙonsu saboda a nan akwai wulakanta kai da kaskanta kai da mai da kai baya shi kuma mumini duk wani abu wanda zai janyo masa kaskanci da wulakanci haramun ne mumini daraja gare shi kamar yadda Allah ya darjanta shi don haka duk abin da zai zubar da mutuncin mumini to wannan haramun ne a shari'a in ma shi ya zame ma kan shi sababin abin da zai wulakanta shi ko kuma wani ya zame masa sababin wulakanci don haka aka nuna mana a nan sana'a ko mun kankantarta ta yi alkhairi mutum ya zamanto mabaraci ko kuma ya zama dan maula wanda in ka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ake kiran su ahlus sufa iya abinda suke zuwa itace suke yiwa su kawo su saida a garin Madina hadisi na karshe to nan da ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك